shida ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan goma shekara ta 2023 miladiya muna darasi na 139 a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan insha Allah kamar yadda yan uwa suka yi tuna muna tattaunawa akan darussa da za mu iya dauka a cikin yakin da ya gabata yakin Uhud da yakin Badar to mun tattauna akan wannan sai malam yace zai kawo hikimomi da Allah ya shimfiɗa a cikin wannan yaƙi idan za ku lura shafi na 207 can ya ce fa'ammal hikamu allati fi hadhihi alwaqa'a faqad ashara subhanahu wa ta'ala ila ummahatiha fi surati ali imran min qawlihi wa idh gadawta min ahlika ila tamami 60 aya ومنها تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع ليتقوا ويحذروا من أسباب الخذلان وأن حكمة الله تعالى جرت بأن الرسل وأتباعهم يدالون مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فلو انتصروا عليه دائما لم يحصل المقصود daga cikin hikimomi da za mu iya tsanta da Allah ya shimfiɗa cikin wannan yaƙi na Ohot shi ne Allah ya yi bayani akan mafi yawancin hikimomin a cikin surat Ali Imran kamar yadda muka yi bayani cewa ta yi bayani akan yaƙin Ohot suratul Anfal ita ma akwai bayanai akan yaƙin Badar ya ce tun daga faɗin Allah wa idh gadawta min ahlika tubawu al-mu'minina miqa'idil qital har ayoyin har wajen sittin duka Allah yana magana akan wannan yaƙi da hikimomin da suke ci daga cikin hikimomin a an yi ƙoƙari an yi wa sahabbai bayanin wato mummunar makoman saɓon Allah a aikace duk mutumin da ya rungumi saɓawa Allah to akwai mummunar makoma a tattare da shi da kuma rashin samun nasara shine alfashal da jayayya da illar jayayya a cikin ainihin wato lokacin da ake yaƙi ko addini waɗannan sabon Allah rashin samun nasara jayayya yana da tasiri ƙwarai wajen ciyar da musulmi nasara a cikin yaƙoƙansu kamar yadda ya zo a tarihin yaƙin Ohot, annabi sallallahu alaihi sallama ya ce da da wasu daga cikin sahabbai ku tsaya a kan dutsen can jabalin roma kak ku sauka kawai ku tsaya ku kare mana wannan wuri kada ku sauka wannan shine umarnin da annabi ya basu aka zo ana yaki ana yaki ana fafatawa sai sai suka ga kafirai sun kai farmaki har rumfar da annabi yake sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan sannan kuma sai suka gama ai an ci nasara an kakkashe da yawa daga cikin kafirai ga ganima ma ana ƙoƙarin a ɗauka wannan ta sa su da suke kan dutsen sai suka samu saɓani to shi ne attanaza da ake faɗa wasu suka ce mu sauka mana mu je wasu suka ce a ya za mu sauka bayan annabi ya ce kar mu sauka sai suka ce to bari za mu yi aje a kashe annabi sai mun bari an je har an kai masa farmaki an kashe shi kun gane to wannan jayayyen da suka samu wasu din suka sauka ashe shi Khalid ibn al-Walid da sauran rundunansa daman sun yi wannan makida ce ta yaƙi yace ku kai ƙarfi can in sun ga kun yi ƙarfi kun fara kakkashe su kuna musu kaza kuna musu kaza to za su sauka suna sauka mu kuma za mu biyo bayan su ta bayan dutsen kuma haka aka yi suna saukan wanda suka saukan su kuma rundunar kafirai sai suka yi suka musu kofar rago ake cewa suka kewaya suka biyo baya suka kakkashe mutane shine shine aka samu wannan shuhada Uhud din shine sababin mutuwan waɗannan wanda aka kakkashe su yanzu har duk wanda ya je Madina zai kai ziyara makabarta ne ga tunan iya ganin ka me ya jawo ai an ce ku tsaya a gurin kar ku sauka to amma kuka yi musu a tsakani wannan musun da jayayyan da wasu suka bandare suka ce sai sun je amma suna da tawili ba su gani suke a to yanzu sai su bari tunda an ce su tsaya sai su bari sai an har an har an zungure rumfar da annabi yake ciki komanda an kai masa barmaki su kuma suna tsaye anan suna kallo su kuma sani ba cewa annabi ai ya gaya musu ne da wahayi Allah ne ya gaya masa su tsaya anan din ba san ba kuma a bayan su akwai wasu kafirin suna nan suna jiran me su sauka su wallahi wannan shine ya zama sababin har aka samu aka kakkashe musulmi da yawa a wannan lokaci don haka a cikin yakin an nuna mana hikimar kada mu saba abin da annabi ya faɗa ko ya yake kuma in dai annabi ya riga ya gaya mana to kawai mu ɗauka wahayi ne baya canzuwa kuma Allah yana tare da shi kuma nasarar dai tana nan akan mai akan tsayawa akan abin da annabi ya faɗa to wannan ba wai sai a yaƙi ba ko a menene in dai manzon Allah ya faɗa to khalas idan qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami ba sabani inda annabi ya faɗa kawai abi saboda shi munabba'un ne ana ba shi labari daga Allah tabaraka ta'ala sannan ya ce anna hikamatallahi ta'ala hikimar Allah ta gudana cewa hatta su manzannin Allah da mabiyansu yudaluna marra wa yudalu alaihim marra yudaluna wa yudalu alaihim ana nufin wato al'ayyamu duwal ne, al'amura suna iya canjawa, wani lokacin su musulmi da manzanni su ci nasara, wani lokacin kuma a ci nasara a kansu a kakkashe su, kamar yadda ya faru a nan a Ohot. Me ya faru? Wannan sababin dai sabanin da aka samu da an tsaya akan abin da annabi ya faɗa da shi. Sannan wani lokacin kuma za a iya zuwa yaƙi a jiwa annabi ciwo, a jiwa mabiya, a kakkashe mabiya, nawa za a je yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam je an masa rauni shi kansa sallallahu alaihi wa sallam da haka zai iya yiwa ba wai kullun ne ake kwana a gado ba musulmi ku gane wata rana in kun ci nasara wata rana kuma za a ci nasara akan ku amma dai gaskiya tana nan ba a ci nasara akan gaskiya ba kuma shi yaƙi haka ya gada kusan da wannan shine yudaluna marra wa yudaluna alaihim marratan ukhra lakin takunu lahumul aqiba kyakkyawan ƙarshe dina musulmi ne yace falaw intasaru alaihi wato da'iman lam yahsul maqsud ai da musulmi kullum za su je yaƙi kullum su ci nasara su ci nasara to ai ba a samu biyan bukatan bayi dole a gwada imanin yace qala Allah ta'ala ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib ka gani ai Allah ya faɗa ba ɗabi'ar Allah bane ba yanayin Allah bane ya bar mumine a yanda suke sai ya jarrabe su don ya bambance tsakanin kyakkyawa da mummuna lemi zallahu al-khabisa min at-tayyib Allah yana iya jarraban mumini malam ko a yaƙi ko a kasuwa ko a gida ko a mu'amala ko a aure ko a yaya ko a mene da karka ɗauka cewa kullum ɗari bisa ɗari akwai ibtila'i in ba haka ba me yasa Allah ke ɗora mana ciwo ai muna bin sa muna masa da'a daidai gwargwado ko amma kuma sai ya dora mana ciwo ka ta ciwo ka ta magani abu ya gagara wani ma da shi zai tabi kabari muna da imani muna sallah muna zuwa karatu muna ibada amma kuma Allah da ikon sa sai ya zo ijarrabe mu da ainihin wato fari ko rashi ko ya zo ya jarrabe mu da asara kaga mutum lafiya lau yana duk abin da ya kamata yi amma sai Allah ya zo jarabe shi ai mai gobara a kasuwa ta kone mai miliyoyin kuɗi ko haka kurum mutum yana zaune a gidansa Allah ya jarabe shi da yan fashi da makami su zo su yashe shi ko haka kawai yana cikin tafiya watakila wa'azi ma zai je ya je tafka hadari a ji an ce mutum biyar shida bakwai duk sun mutu amma fa aikin Allah za su ci to shi ɗabi'ar Allah ta'ala ko kana bin sa akwai ibtila'i akwai jarrabawa kuma ba ya jarrabe ka ne dan baya son ka ba ba kuma ya jarrabe ka ne dan ya nuna maka wai abin da kai ba daidai bane a haka ga dama ta wannan jarrabawan sai daga darajarka duk wanda Allah ya jarrabe shi to ƙarin kima ne a gare shi a wajen Allah musamman idan yayi haƙuri ma kana Allah ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب za a ware a bambance tsakanin na kwarai da wanda yake mai mummunan hali ai ma kana Allah li yazarakum ala ma antum alayhi min altibasi min min tibasil mu'minina bil munafiqin ai Allah ba zai kyale ku ba kuna cakuɗe da musulmi mu'minai da munafikai ai dole sai an yi abin da za a gane waye mai imanin gaskiya waye munafiki a cikin ku satin da ya wuce ba mun yi bayani cewa su munafikai a cikin mu'minai suke zaune ba a su da su ake sallah da su ake karatu da su ake komai to amma dole Allah zai kawo wata jarraba da za a iya gane bambanci tsakanin hatta yumayyiza ahlul imani min ahlin nifaq dan Allah ya bambance tsakanin masu imani da kuma munafikai da haka sunnar Allah ne ibtila'i sunnan Allah ne jarrabawa kawai idan abu ya zo ma ka roƙi Allah ya baka ikon cinye jarabawar kurum kaga mutumin kirki kaga mai addini mai ibada mai bin Allah sai ga a ce Allah ya jarabe shi har yana kwance a asibiti yana fama da wani mugun ciwo da ba a ma san wani irin ciwo ba ne wallahi laifi yayi wa Allah a'a jarabawa ne ibtila'i ne min Allah so mu yi haƙuri da talauci mu yi haƙuri da asara mu yi haƙuri da rashi mu haƙuri da mutuwar iyaye mutuwar ‘ya'ya ha asara a kasuwa karyewar jari ambaliyar ruwa kaga kana bin Allah kana komai sai ga Allah ya jarabe ka wani ya ce wallahi malam na je na zuba na yi noma a gona na sayi guri na kashe kuɗi na zuba ya fi miliyan sha biyar gaba ɗaya shinkafa ne aka yi ta dasa mun ina na gama shiryawa zan abin nan zan girbi abubuwa ya ce Allah da ikonsa da Allah ya saki wani ruwa aka yi wani ambaliya ai ya ce da ya zo gewaya kawai sai dai ga kogi kawai kogi gaba ɗaya gonar ta zama kogi inda yake fakin ɗin mota ma ya zama kogi malam ruwa fa ya ci gaba da zuwa fa ruwa fa har ta kai ga ba ni sunan shi wato karuwa ma yake yana cin gonakin ina gona alaji ai babu labarinta an sa ya ce tarakta kawai taraktoci wajen guda nawa aka zuba a ciki ta san gonar da tarakta za ta yi sati biyu tana kaza gonar fa ba a ke gonar fa ba a gewayata da kafa sai dai a gewaya ta da mota fa yace wallahi da yazo kawai sai dai sai dai ya ga ambaliyar ruwa sai dai ya ga mai su kama kifi kawai suna kwale-kwale a ciki kawai ya mutum zai yi sai ka koma ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil shikenan insha Allah wa alƙawarin Allah kuma kana nan sai ka maka wata harka kaga ka ci naira miliyan hamsin yana nan ka ma manta ko ka ci naira miliyan ɗari wataƙila kuma wannan asarar da ya ɗoro maka wani bala'i ne ya yi maka malamai sun yi bayani su ibn qayyim su ibn taymiya da sauransu menene yake biyo bayan iftila'in bawa duk lokacin da Allah ya ɗora wa bawa wani abu to yana yana yana yana kare masa wani bala'i ne gashi kai a idan ka bala'i ne ya same ka amma Allah ya tsare maka wata fitina wannan abin da ya ɗora ma to gwanda ya ɗora maka wannan asarar da ka je ka tarar da asara a kiyama ai ba munin abu mutum ya mutu ya ga an ce ya shiga wuta to kaga alhamdulillah idan na ƙare akan asarar dukiya wannan mai sauƙi ne daman Allah ne ya baka a duniya ya baka kuma yana nan ba bacci yake ba zai ƙara baka shikenan baka da damuwa so yana da kyau mu kula kada mu taɓa yi wa Allah mummunan zato wai dan Allah ya jarabe mu wai mu ɗauka cewa wai baya son mu ne a'a kawai ka rufe ido haka Allah ka ga dama alhamdulillah Allah ka bani hukuncin jarabawa ya Allah ni bawanka ne a shirye nake ya Allah in yarda da kaddara ka ya Allah wallahi malam akwai abun da ka dora maka shi sai an dade ana baka hakuri kafin ka iya jurewa Allah nake gaya maka wani wata ta bugon mun waya tana wai tana cikin wata larura wani ciwo na ce ki rinka zikiri ta ce ina yi karatun alkur'ani ta ce wallahi malam ina yi kina karanta surar bakara kullum ta ce to sai ma na ce sallah akan lokaci ta ce wallahi ina yi kina tashi kina kiyama ta ce malam ba fa abin da ba na yi duk abin da na faɗa ce tana yi har sai da ta ban haushi to duk inda zan dan kama din in ce ta kula da shi to ta ce tana yi sai na ce to Allah sa albarka Allah da ya halicce ki shi ya ga dama ya dora miki wannan ciwon sai ki haƙuri yayi ne dan ya gwada imani kina yin komai amma bari ya gwada imani zaki iya jure ko ba zaki jure ba dan ta fara raba kafa ta ce wannan al'amari ne mallam sai dai Allah ya sauke ta abin da aka ce mutum yayi yayi shi daidai gwargwado amma mallam kaga abu baya canjawa ibtila ibtila jarrabawa da haka yana da kyau bawa ya gane menene hikimomi da ke karkashin jarrabawa sabai sun ɗauki jarraba su kan rayukansu masu hana kuma wallahi malam mantuwa ne da mu malam na sha faɗa a karatu ina maimaitawa kun ga wannan rayuwar da muke muke kukan babu babu wallahi idan an kwatanta ta da rayuwar da sahabbai suke cikin mukan kama aljanna muke kaga dai su ne bayan Allah na ɗaya su ne makusanta Allah yanzu gidan annabi a gaya maka gida fa na manzo Allah wallahi ko a hoto aka nuna maka a tarihi yadda aka ce ga ɗakunan annabi wallahi sai kai kaman baka yadda ba wallahi malam ɗakuna ne matsatsu da ƙasa a ciki da ciyawa rufin in an nuna ma kwanan da annabi yake cin abinci za ka yi mamaki akwashi na itace shimfiɗar da annabi ke kwanciya ciyawa ce da yashi ciyawa gidan gabaki ɗayansa duka gaba ɗaya bai kai falon wani ba bai kai ba da ɗakunan matan nasa guda tara duka wallahi bai wuce falon wani mutum ɗaya a cikin ku ba ko yanzu ka je tarihi a gaya ma ainihin ainihin location din masallacin annabi a lokacin da yake raye guda nawa ne ka je ka duba kaga masallacin annabin nan yanzu yadda ya girman sai ka duba tsohon masallacin yadda yake ba wai wanda aka ta kare kare ba wanda annabi ya gama rayuwa a ciki bai kai masallacin hamsa salawat din wani masallacin mu a cikin masallatan mu ba sun ci fata fata sun ci buzu buzu ba ka san buzu ai buzu a jika shi ya kumbura sun ci ganye sun yi zaman yunwa sun yi zaman babu sallah fa da suke yanzu idan mana nan mu yanzu ana ruwa nan ai a rufe ne to su masallaci annabi idan ana ruwa ruwan zuba yake yana daga a cikin tabo fa suke a daidaita sahu tabo haka za a yi sahu cikin caɓi a yi sujjada cikin caɓi a yi zamantayya cikin caɓi wallahi ya za su yi nifa ni da kai ga abubuwa na zamani da Allah ya kawo mana na more rayuwa na kaza na kaza amma mun manta ko keke ba su da shi a lokacin su keke babu keke dai da zaka taka wallahi babu a lokacin annabi kafa suke tafiya da ita sai sai dabbobi duk wanda Allah ya kai shi ya je umra ko aikin haji ya duba nisan tafiya tsakanin Makka da Madina awanni ne da mota mai shegen gudu awanni yake yi kuma cikin duwatsu da ƙyar ka ga bishiya fa in ka ga bishiya dasa ta aka yi galiba sai wanda suke cikin dashi daji busassun kaya zafi ne kawai bakin dutse ne zaka gani wannan hanyar motar malaman tarihi suke cewa nasira ita ce dai annabi ya bi da kafa da kafa in suka hau abun hawan suka hau suka hau suka ga ya gaji sai su sauka sai shi ya tafi a kafa shi ma ya huta su ma su taka a kafa mutum uku suna bin raƙumi ɗaya nifa ni da kai yanzu fa wani abu aka mana shi jirgi yau ya sauke mu amma ba ma gode wa Allah akan wannan kaga in so ne ai Allah ya fi son annabi akan kai ya fi son sabai akan kai amma ka duba haƙurin da suka yi da rayuwar da suka yi ana sallah fa za ka ji mutum ya faɗi me ka da shi wallahi yunwa yunwa ita ta kada shi amma a hakan zai zo masallacin sun haƙura Allah ya girmama su yanzu suna gidan aljanna sun huta ni kuma ni da kai Allahu alam Allahu alam ya mana duk abin da zai mana keken ɗinki fa babu duk ɗinki duk kayan da suke sa a hannu suke ɗinki a hannu ɗinkin hannu suke injin niƙa babu sai dai su dake shi babu kaza babu kaza wannan wutar ba santa ba wannan wutar ba santa ba fanka ba sani ba sai dai mafici so duk lokacin da musulmi ya wayi gari yana sallah yana azumi to ya gode wa Allah alhamdulillah kuma duk abin da Allah ya dora ma kawai ka dauka mai karewa ne wallahi malam muna tare da larurori da matsaloli kusan duk wani mutum in ka tsaye da shi akwai wata damuwa da ke damunsa ba wanda za ka tsaye da shi yanzu nan zan bi wannan tambaye shi zai ce babban abin da ke damuna kaza ne kai fa wallahi ina damuwa kaza kai fa ɗaiɗai kawai kowa zai faɗa amma kowa yana da nasu damuwoyin da matsaloli haka sunnar rayuwa take ba wani biyan wanda bai da matsala ni yanzu da nake zaune a nan nake muku karatu nan ina da damuwa ina da abin da kullum ina ta addu'a ina roƙon Allah ya raba ni da shi Allah ya mun kaza kullum amma ya zan yi dole in rayu a haka saboda me sunnar rayuwa ce na san idan na yi haƙuri Allah zai bani wani abu dan adam baya iya rayuwa wai ɗari bisa ɗari bai zai yiwu ba to musulmi ku gane wannan kuma yana da alaƙa da kyakkyawan zamantakewa da mutum da zai da ubangijinsa amma in baka yadda da wannan mutum sai ka munanta Allah zato don wani abun amma zaka ce wai to wai kai me kai ne aka yi maka haka Allah wata zaka yi faɗa ka ce wai me aka yi me kai aka yi maka haka ba na gaya muku ba an taɓa yin gobara a garin nan wani ya zo ya je kasuwa ya gani ce shi ko Allah me aka yi masa ya mana haka an yi gobara ne shagonsa ya ƙone wancan ya ƙone wancan ya ƙone tunda dukiyar ce a gaban sai ce me aka yi masa Allah me aka yi masa ya mana haka ya aka yi mana haka wani kuma ɗansa ne ya mutu ɗansa mai taimakonsa kaga tsarin Allah malam ɗansa yana ganiyar kuɗi shi yake daukan nauyin gida shi yake kaza shi yake kaza in za a aure a gida shi yake komai tsoho yana nan shi kuma ciwo ya danne shi ya gagara mutuwa Allah da ikon sa da ya kawo mutuwar ta zo gidan sai aka dauke wannan dan mai kudin mai hidimar mai kaza insha Allah da cijon nan da aka zo mai taziya sai ce da Allah ya yi shawara da ni da ba zai dauki yaro nan ba ni zai dauka mana yana ganin me yasa aka dauke shi da shi aka dauka yana ga an dauke mai gidan to shi yake musu kaza shi yake musu kaza shi ko Allah ba haka bane tsarin sa zai dauke shin kuma zai kawo wanda zai kula ai da mun babu shi ma ana rayuwa to haka ya ga dama kana tsakiyar ganiyarka kana tsakiyar morewarka kana jin kaza wallahi wuf sai ya dauke ka a gama kukan da za a yi kuma ka tafi kenan kuma za ka je ka tarar da abin da ka aikata ba ruwan Allah da kukan ku ba ruwan Allah da da ka sani baka kaza ba da an sani ina to duk wannan jama'a yana cikin ibtila jarrabawa Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa kun gane wannan um, wata rana insha Allah za mu magana akan jarabawa da darussan da ke cikin jarabawa me yasa Allah ke jaraban bawa da hikimomin da suke ciki yace kama mayyazahum bil almihnati yawma uhud kamar yadda Allah ya bambance ya cire munafikai ta hanyar jarabawa da ya musu ranar yakin Uhud kuma kana Allah li yudhi'akum ala al-ghaib Allah bai kasance mai nuna muku gaibu ba alladhi yumayyizu baina haula'i wa haula gaibin da yake bambance tsakanin waɗancan da waɗancan mu'minai da munafikai fa innahum mutamayyizuna fi ilmihi ai a wajen ilimin Allah munafiki daban mu'mini daban wa huwa subhanahu yuridu an yumayyizahum tamyizan mashhudan Allah yana so ya bambance su bambancewa na fili kamar yadda da aka zo za a je yakin Hud Abdullahi dan Ubay dan Salulu ai ya zattare mutane da yawa ai kai yanzu ku zuwa za ku yi ku zo ku bi Muhammadu ku je ya fidda ku daga garin Madina ya je kai ku wani guri Uhud a je a kashe ku ku zauna a gidanku mana in in sun isa su zo su yaƙe ku a gida ashe so yake yi ya hana mutane su fita kafiran su zo su rika mutane a cikin gida su kakkashe su shi ko yaƙi ai wanda ka fita ka kare gidanka ka kare matanka da 'ya'yanka a buga da kai a wajen gari ka buge na bugewa a san yadda za a yi ya ce yanzu ku Uhud ɗin za ku je da yake Uhud ɗin a wajen Madina ne a lokacin. Kaga Allah ya bambance tsakanin muminai da munafukai wasu duk suka juya aka gaya annabi ya ce ba komai ku zo mu tafi ku zo mu tafi da haka duk wasu ba su je ba haka ake annabi a tafi yaƙi duk munafukai wani lokacin idan an zo yana tare da su sai wannan ya zo ya tsuguna ce ya rasulullah ina dan udiri ban samu zuwa ba ce je ka wancan ma sai ya kewayo matana ba lafiya kaza kaza je ka kai ma wannan ma sai ce ban samu zuwa ba zan samu zuwa ba saboda kaza munafikai sai su ta zuwa suna ba da hanzari in an shirya za a tafi yaki kaga wannan ma ai jarabawa ne Allah ya bayyana masa kuma Allah dama ya gaya masa ya nuna mai wane wane wane duk munafikai ne da haka duk in sun zo kawai ya riga ya sani kawai sai ya kale su aka ce idan aka tafi yaki malam a Madina ba wanda yake saura a Madina in banda munafukai sai mata sai kananan yara sai marasa lafiya sai tsofaffi marasa lafiya wannan suna da uzuri amma dai kaga lafiyayyen mutum yana zirga zirga to munafuki ne duk an tafi shi bai tafi ba haka fa aka yi ta zaman sai an je yakin an dawo kuma su zo an kira sallah kuma su shiga sahun farko munafuki kenan ai munafiki yana da wahalar sha'ani yayi Allah ya mana kuwarsa walakin Allah yashbi min rusulihi man yasha Allah yana zaba cikin manzanninsa wanda ya ga dama wannan istidrakun ne lima nafahu min min ittila'ihim ala al-ghaib wannan an istidraki ne wato tsinkaye aka yi ga abinda Allah tabaraka ta'ala ya kore na cewa ai ko ba ku san gaibu ba shi yasa Allah yake zaba daga cikin manzanninsa wanda ya ga dama kawai sai dai ka ji an ce wani annabi ne kawai sai dai ka ji wani annabi ne amma baka sani ba kai asiwar rusul sannan kuma ayat tana nuna cewa akwai abin da Allah yake ware manzanni su manzanni ne sai i nuna musu yashabi min rusuli man yasha'u wato sai ya ware cikin manzanninsa wanda ya ga dama sai ya sanar da su alghaibu din fa innahu yutli'uhum ala ma yasha'u Allah yana tsinkayar da su abin da ya ga dama kama fi suratul jinni kamar yadda yazo a cikin suratul jin Allah ya yi bayani cewa yana daga cikin manzanninsa yana ware wasu sai ya nuna musu abin da bai nuna wasu ba fasa'adatukum bil imani bil ghaibi allazi yutli'u alaihi rusulahu ay rabautanku ya alaƙantu ne da ainihin wato imani da gaibun da Allah ya ware wasu manzanni ya nuna musu ko bai nuna muku ba hakura in kun haƙura kun yadda Allah ya zaɓi wasu manzanni ya sanar da su wani abu na gaibu ko bai sanar da ku ba ta kun rabauta fa in amantum bihi wattaqaytum kama kana lakum azamul ajr in kun yi imani kuka kiyaye to kuna da lada babba daga cikin hikimomin wa minha istikhraj ubudiyyati awliya'ihi fi sirra'i wadh dharra Allah yana yin wasu abubuwan na jarrabawa a cikin yaƙuƙuka dan a fitar da masu bauta daga cikin waliyansa a cikin asarra wa zarra masu yi wa Allah bauta lokacin yalwa da lokacin da suke cikin kunci ko rashin lafiya waliyan Allah ana iya ganewa a kowane yanayi suna bauta wa Allah wa fima yuhibbuna wa fima yakrahuna suna bin Allah a cikin abin da suke so da abin da ba sa so shi mumini da dadi zai bi Allah ba dadi zai bi Allah ana ruwa ana ruwa ana sanyi haka zai fita ya je masallaci yana son ya shiga bargo ya kwanta amma sai haƙura ya fita ya ɗauki azumi ba daɗi yana cikin yunwa ga abinci nan sai ya haƙura ba zai ci ba saboda imani yana tanadi wa kansa abin da zai riska a kiyama ga abinci an kawo amma shi yana azumi ba zai ci ba ga kayan wani nan zai iya ɗauka ya sata ba a sani ba amma imani sai ce a ba zan ɗauka ba don akwai ranar da zan yi bayani na ɗauka don haka imani sai ya hana shi ya ɗauki wannan abu da zai ɗauki kayan da ba na shi ba ibtila'i jarrabawa to duka Allah yana ɗorawa bayi don ya ya bambance waye na gaske waye ba na gaske ba Allah kiyaye mu yace wa fima yuhibbuna fima yakrahuna فإذا ثبتوا على الطاعة فيما أحبوا وكرهوا فهم أبيده حقا وليسوا كمن يعبده على حرف idan suka tabbata akan yi wa Allah da'a idan mutane suka tabbata akan yi wa Allah da'a cikin abin da suke so da abin da ba sa so yanzu kaga yaki yayi ba a so amma dole su fita in annabi ya kura kugen yaki kowa dole ya fita in dai lafiyar ka kalau sai ka fita kaga ba a so a lokacin fa za ka fita Allahu alam ko ka dawo ko ba za ka dawo ba baban jabiri lokacin da za a tafi yakin hud ya gaya masa ya tara yara yake ce musu to ni dai ina ganin ni dai zan fita yakin nan amma jikina ya gaya mun cewa ina cikin na farkon da za a kashe ma ina jin a raina ba zan dawo nan ba amma yaya zai yi tunda Allah ne ya ce aje dole ya haƙura ya fita yana so ku ringa gane nauyin imanin sahabbai wannan fa yaƙi ne za a tafi ya sani ko ya dawo ko bai zai dawo ba ko ya dawo da kafa ɗaya akwai wanda suka dawo guragu akwai wanda an sare kafaɗarsa akwai wanda an datse hannun gaba ɗaya wallahi haka zo suka yi ta jinya suka yi ta rayuwa akwai wanda bai dawo ba akwai wanda da ya tafi kawai matansa suka zama ta kaba suka yi da 'ya'yansa marayu amma ya zai yi tunda annabi ya ce ya fita to kaga wannan shine bin Allah fi ma ahabbu wa kari wa fi ma yakrahun sun bi Allah a cikin abin da suke so da abin da kuma ba sa so to haka rayuwa take kai mumini ko yaya in Allah ya ce ayi abu ko kana so ko baka so yi yanzu misalin jin kiɗa da waka ai kiɗa tana da daɗi waka yana da daɗi ai ɗabi'ar ɗan adam da Allah ya yi shi in ana kiɗa sai ga yana son ya ɗan motsa wani wato wani abu ne da shaidan yake raya wa mutum sai ji daɗinsa in ana waƙa sai ga kamar kabi kana so to amma kuma Allah ya haramta kiɗa da waƙa yanzu ya rage ga imaninka kana so sai ka kashe ana yi sai ka ƙi ji me yasa ka fi fifita jin daɗin lahira ka ji daɗin lahira akan ka ji daɗin duniya yanzu kam za ka iya kunna kiɗanka da waƙanka ka ci ka sha ka more ka yi duk abin da za ka yi amma kuma zunubi kuma kake tara wa kanka da bala'i to imanin shi ne mutum ya ce a ba zan saurara ba barin kashe kuma ba za a yi da ni ba da ka ji za ka ji waƙa sai ka ji ka tuno Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna ai mawaka makida mawaka halakakku suke bin su yanzu ni halakakke ne a ana hakura a wayoyin mu duk akwai kida duk an mun ga dama ringtones din mu a kida ne in mun ga dama a cikin bargon mu muna kwanci sai ka kwana kana jin kiɗa a wayarka ka ji daɗi a nan duniya to lahira ko kai da kake makale da mala'ika ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid fasadi zina barna da mata haram alaik amma za ka iya shiga ɗaki ba wanda yake ganin ka je ka yi ga manyan manyan hotel a garin nan da ka tara 'yan kuɗinka kana zuwa za a kama maka ɗakinka ko saci nawa kai ɗaya ba wanda zai magana za ka ɗauki waya ka kira duk wanda ka ga dama kuma ka yi abin da za ka gama ba wanda zai ganka sai dai baka da kuɗi amma me zai hana ka yi tsoron Allah wanda bai da tsoron Allah sai ya zo ya hira da ku yi mu'amala da ku anan kuma yana da karuwar da ya ajiye ta a hotel sai ya gama harka da ku ya tafi can da hannuna a garin nan na kama wata yarinya karama yar karama yar shekara goma sha bata wuce kaza ba aka kama ita daga ina kike yar ƙauye kaza me ya kawo ki nan wallahi kaza kaza me kike yi ai tana hotel kaza waye kama miki wani ɗan kasuwa ne ya kama mata kurin ya zo ya ajiye ta ya je can ya ci kasuwarsa sannan in ya taso ya je wurin ta yi abin da zai kurin ya ajiye ta ana kawo mata abincin safe da na rana da daddare yar mutane yar musulmi wallahi malam lokacin da yake wannan baya tunanin shi yasa wani zai iya yaudara yasa lokacin da yake wannan tunanin baya tunanin masifa za ta same shi babban malami ibnu kudama Allah ya masa rahama ya kawo kisar wani bawan Allah mai bauta Allah shekararsa sittin yana kan bayanansa sittin yana yi wa Allah bauta shekara sittin ina kawo maka wannan ne don ka san fitinar mata bala'i duk wanda bai yi da gaske ba wallahi mace sai ta halakar da kai kuma a gajeren lokaci yaya aka yi ya aka yi wata rana bukata ta fito da shi ya fito da gurasa a hannunsa haka abin da zai ci kenan kawai sai wata karuwa ta zo wucewa kawai sai ta yi tsirara a gaban shi mutumin da ya shekara sittin yana yana yi wa Allah bauta bai sauko ba ranar tsatsayi fitar da shi ka duba jarabawar Allah fatakashafat ta bude jikinta ta yaye kawai fawaka alaiha kawai sai je ya lalata da ita ya manta shekaran sittin yana cikin wannan yanayi kurin sai Allah ya kawo mai mabukagin mutuwa iya cikin wannan yanayi ka san mutuwa ya haka amma Allah ya taimake shi tausayi irin na Allah wannan gurasar da ya fito da ita busasshiyar gurasa da take hannunsa kawai sai ya ji motsin ga wani yana neman sadaka sai ya tashi sai ya je ya bashi sadakar sai ya mutu da aka zo sai aka tarar da Allah ya yi fushi da shi kai da ka shekarar sittin ka tsare kanka kana kaza yanzu wannan zunubin ya zo maka rana ɗaya ina imaninka aikin ya lalace kaga wuta zai tafi sai aka ce to abin cika ko ya taɓa wani abu sai aka ce a ai bayan ya yi wannan zinar ya yi sadaka guda ɗaya me sadakar gurasa busasshiya ya ba wa mabukaci aka ce to a sa shi aljanna a nan gurin ya kawo wannan abin saboda hikimomi kamar haka ɗan adam yana buƙatar taka tsantsan a cikin sha'anin shi kuma yana nuna mana makircin mace ba ruwanta da kai malami ne ustas ne ko me in suka tashi tsiyarsu ba wanda ba sa yi wa kuma kunyata in ta tashi ba wanda baya kunyata ka bi a hankali kurin in fitina ta zo kawai ka tuna Allah kawai ka tuno Allah in ka tuno Allah shikenan ka samu kyakkyawan kariya da annabi Yusuf Allah ya ce ta nuface shi don ya lalata da ita ahammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi qala ma'adha Allah tana gaya masa wannan abun malam daga shi sai ita a duniya ba kowa wa ghallaqatil abwaba ta rurrufe duk kofofi ko ina a rufe ba CCTV kyamara ba kowa amma akwai Allah wa ghallaqatil abwab ta rufe kofa kirif wa qalat hayta lak ko hita lak a wata qira'a qala ma'adha Allah yace Allah ya tsare a lokacin malam ba sha'awa ce ta dauke shi ba Allah ya tuno da ya tuno Allah sai ya ji abin kazanta ne duk mumini idan ya gamu da sabon Allah idan ya tuna Allah to wannan abun kazanta yake zama gare shi ko da ku a gefe wani zai yi sha'awa ya ce wannan abun dama yayi kaza imani sai ya sa maka wannan abun ya zama kazanta gare ka innahu rabbi ahsana maswaya Allah ya kare shi yace yana cin bayansa masu kiyayewa to akwai iftila'i a rayuwa shi ma nan wani ladani ne ake faɗa ya yi shekaru aru-aru yana hawa a kiran sallan da ana ba da labari wannan irin sallan magabata hawa can sama yake hawa yana kiran sallah saboda ba kayan sauti amma duk ranar da ya hau saman akwai gidan wata kafira wasu kafirai wata yarinya budurwa sai tana tsiraici sai rinka kallanta daga kiran sallan kuma sai shi din ya ce abin nan ya ci gaba da kallon ya hau ya kira ya dawo ya duk da ya hau zai ganta wata rana dai sai wani dalili sai wani bukata ya hada shi da ita shikenan da suka hadu sai zance ya lalace ina gaya maka wannan ne kai dubbin Allah da kake yi in fitina ta zo ka guje ta za a iya samun bacin rana da kuskure wata rana duka wannan yana cikin babin ibtila'i yana cikin babin jarrabawa ya Allah ka jarrabe mu da abin da imaninmu zai iya ɗauka ya Allah ka rufa mana asiri ka raba mu da tozarta ta hanyar saɓanka ya Allah ka dage da wannan addu'a tana da muhimmanci to Allah yakan tabbatar da mai imani ta hanyar jarrabawa sai ije ko maka wani abu sai ga ya za ka iya dakewa ka riƙe ko ba za ka iya ba tabatu ala ta'ati fi ma ahabbu wa karim wa karim yace fahum abiduhu haqqan wa laysu kaman ya'buduhu ala harf san zama bayinsa na gaskiya ba kaman wanda suke bauta masa wato ala harf wanda dan dingire kenan shine ala harf wa min nas man ya'budu Allah ala harf wato wato kawai dan lokaci lokaci kawai dan dillire yake bauta Allah in ya samu dama na san akwai masu bauta Allah in sun samu dama in ya samu dama ba abin da yake za gan shi a jam'i in ko yana da uzurinsa na kasuwarsa da neman kuɗinsa da harkokinsa ba zai ji ba in ya samu dama bautar Allah zai yi in bai samu ba duniya ita ce gaba a gare shi Allah kiyaye wa minha annahu law basata lahum an-nasra da'iman lakanu kama yakunu kama yakununa law basata lahum lahum fi rizqi wa huwa al-mudabbir lahum kama yaliqu bi hikmatihi annahu bihim kabirun basir Allah jigan ibn al-qayyim yace ai daga cikin hikimar da ta sa Allah bai ba wa sahabbai kullun su ci nasara idan sun je yaƙi ba to da zai buɗe musu kullun su rinka samun nasara kullun in sun je yaƙi to da za su shantake ne sai su zama kamar wanda aka buɗe mai arziki kullun ba talauci duk wanda ya samu arziki kullun kullun yana cikin arziki babu talauci to shantakewa yake in dai bai gamu da ibtila'i ba wani ne ya zo ya zauna ya ce yana magana hankalinsa ya kwanta mana ya miƙe gaba ya ce ya ce ai ba shege irin talaka talaka ran iska kenan ya ce talauci malam kaza kaza ta zagi shi ai ya tsallake eh ya tsallake yi ta faɗin maganganu na na abin nan ce kai rabu da su ba kukan daɗi suke yi ba su sun san me ake ciki kaza kaza kaza da sauransu to irin wannan dirar da Allah ya kama shi ya jefo mai bala'i to sai ya zo yana neman sadaka a unguwarsu ma in ba sa'a ba ba a alfahari da dukiya ba a alfahari da mulki ba a alfahari da matsayi ba a alfahari da ilimi duk wani abin da ka sani wallahi ko jaranta ne kake jin cewa kai mai ƙarfi ne duk ko kawar da aka je sai ka kayar to wata rana kuma wallahi za ka waye gari sai an ka da kai akwai alfadara ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ana ce da ita al'azba duk inda aka je tsere ta annabi ce a gaba wannan riga an sani wata rana kawai aka zo tserawa Allah da tsari irin nashi kawai wani mutumin ƙauye da ya zo da tasa sai fit ta wuce ta annabi ta yi mata nisa kawai sahabbai suka kifa kai suna ta damuwa yaya aka yi haka ya aka yi haka annabi ya ce a'a ai haka rayuwa take duk abin da Allah ya ɗaga shi ya sama to wata rana kuma sai ya sauke shi kuma ko meye ne ƙarshen dai ɗan adam ba mutuwa ba duk ɗaukakan da ka kai ko me wata rama za a ce an binne ka ba zance ya ƙare ba wani permanent malam wallahi ba permanent duk wanda ya ji cewa yanayin da yake ciki is permanent wallahi baka da wayo ka daina yaudarar kanka kawai ka ɗauka wannan yanayin zai iya canjawa ba yau ka ci ka ƙoshi ba ba mamaki gobe ka kwana da yunwa mutum nawa yana da kuɗi yana da kaza yana da kaza wani yanayi ya juyo ya zo yana bin layin neman taimako ya gagara Allah ne ko masifa ko ciwo ko asara ko yaƙi ko bala'i Allah kiyaye mu so babu wani abin da yake da wamame duk inda mutum yake ji cewa yanzu yake kaiwa ganiyarsa ne ai suwa ne yanzu ake kasuwa ai kasuwa ta suwa ne ne ka ba shi lokaci wallahi malam yana zaune dan dakonsa dan dakonsa a shagonsa billahi alazimu malam sai sai ka zo kana gaida dan dakonka in ba kai da gaske ba Allah ka rinka cewa alaji alaji ya alaji ya akai alaji ya akai wani ya ga wani ya ce ya ce ka ganshi nan fada yaro na ne a kasuwa wallahi da ko yake aka ce ai alaji ya riga ya nisa yanzu yanzu ba magana yanzu harka ce ta biliyoyin kuɗi yake juyawa ce to ya za a yi in an zo kuma kasuwa ta tsaya je wurin sai ce a ba mu kaya wani attajiri ya ce mai ce malam ai duniya malam makaranta ce ya ce malam na yi lokacin da wallahi wallahi malam na fi ƙarfin wai in je in nemi wani abu a wajen wani a kasuwarmu ya ce bankuna sun sanni ‘yan kasuwa sun sanni mu kaya oda kwantina wata na bin wata kawai kullum lagos ina ne kaya kuma muna harkoki da yawa malam ba inda har kasashen waje da waye yace ina shaida maka malam yau na waye gari wallahi yara na da suke zuwa suna daukan talla da dako da shara a cikin su wasu Allah ya buɗa musu ka zama su ne suke gani yanzu a kasuwa su ne idan kasuwa yace malam wallahi na sha zuwa in je gurin ɗaya daga cikin su na ce da Allah a ban kaya na dubu hamsin na dubu ɗari a ban kaza a ban kaza zan ɗan kasa ɗan abin nan samu zan dawo da shi yace haka suke dauka su bani wani lokaci su ce sun bar mun wani lokacin ce kaza yace amma a fa kasuwar ni din nan nayi ganiyar da wallahi gani na ma wallahi sai an yi da gaske malam ka duba tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas da haka duk wanda ya ji cewa wai yana daga'i yana ga ya isa to kana bata kanka lokaci kana yaudara kanka kawai ka yadda komi zai iya faruwa yanzu ba ga damana ta Allah bane ba kullum Allah yana zubar da ruwa yana zubar da ruwa ba ga da kanta take tafiya ba da wata an yi August an gama September ta zo sai ga tana tafiya ita kanta ƙasa tana shan ruwan tana so amma dole ta hakura saboda ba abin da yake dawoma me za ta tafi sai kuma lokacin da Allah ya ce ta dawo to kai ma haka yau an baka yau an baka gobe kuma za a karbe wata rana ba karbewa kuɗin ba ma a kabari za ka ji ka kishi to shi yasa Allah ya ƙi shimfiɗa musu nasara a yaƙi ba wai dan ba a daidai suke ba in ya ba su nasara kullum kullum to za su shantake ne kamar yadda dan adam in ya samu arziki da dukiya kullum ka san wani bai taba sanin wahala ba bai san ya ake ciki ba kawai shi dadin ya sani dan haka gani yake har ya mutu a haka zai ci gaba da rayuwa yace fa huwal mudabbiru lahum Allah shine mai dabbara musu al'amura kama yaliqu bi hikmati kamar yadda ya dace da hikima ta sa tabaraka wa ta'ala innahu bihim khabirun basir Allah shi gabayinsa mai ba da labari ne basirin kuma mai ainihin basira ko mai masani mai gani gani na ilimi da sani wa minha annahum idan kasaru lahu istawjabu an-nasra fa inna fa in fa inna khala'at an-nasr ma'a wilayati adh-dhulli kama qala ta'ala wa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adilla wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin Allah ya ce yau ai daman duk lokacin da Allah ya karya su lokacin da aka yi nasara a kansu to sai su ta neman yaya Allah zai taimake su kaga sun yi ibada ai lokacin da Allah ya jefa ka cikin talauci lokacin da Allah ya dora maka ciwo lokacin da Allah ya dora maka karaya ta arziki lokacin da Allah ya jarrabe ka da cin baya a yaƙi aka kakkashe maka yan uwa to lokacin zaka za ka ainihin me za ka yi ƙoƙari ka rinka neman Allah ya kawo maka tallafi to wannan ƙoƙarin neman Allah ya kawo maka tallafi don ai ibada ne ai yanzu ba kaga ka koma Allah ba ba ka koma ga Allah ba amma da an sake ka an kyale ka ba malam kullum a bar mutum ya kwana ya tashi lafiya kalau ya kwana ya tashi lafiya kalau zai wayi gari dan adam da rena hankali ya ce kai ya akai ka bari ma kake rashin lafiya wallahi zai iya faɗa mutum zai iya cewa yau ai ni kaga kula nake shi yasa ka gani ba na ga ina ciwo ba ainihin ina kula ne ai kai ma kayi sakaci kamar yadda wani arne yace kai kada ka bari ka mutu da wuri fa arne ne yake gaya wani wai kakka bari ka mutu da wuri da yake arne ne shi bai da hankali shi a wajensa wai in ka mutu da wuri kai ka jawo da sauransu to hikimar Allah ta'ala sai ya jefa ka cikin matsala dan ka koma gare shi ya kashe maka da kana son dan dan ka koma ka ta addu'a kai ta kuka ka ji cewa lalle ashe da yana da muhimmanci ya rage maka ciniki da kana cikin walwalar ciniki da ai kullum ko sallar jam'i baka zuwa an kana ciniki da dakawa yaran ka tsawa ma kake da dama in an ko magana ka kai dalla kar a dame ni da Allah kasuwa tana yi har akoki suna tafiya sai Allah ya jarrabe ka sai aka kawo corona komai ya tsaya ka fara zuwa da kanka kana ɗebo kayan naka kana neman ina zaka sai da su sai Allah ya jarrabe ka kasuwar ta yi ƙar mutane suka daina zuwa kasuwa aka daina zuwa sayan kaya sai ka zo ka zauna wani ɗan kasuwa ya ce mai ce wallahi malam a kasuwarmu wallahi malam muna yin cinikin naira miliyan ashirin a rana ɗaya ya ce wannan fa wani ɓangare ne guda ɗaya ya ce amma wallahi yanayin nan da muka ciki sai mu wayi gari in akwai ranar da muka je wallahi dubu uku muka samu an yi wannan lokacin ya ce da kasuwar ta dan fara dawa shine za ka ga an yi dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu ɗari uku ba abin da Allah baya yi kaga lokacin da aka faɗa wannan yanayi sai ga ana cika a masallaci ko ba ka bane juma'a kafin liman ya zo an cika wani kuma lokacin zai ce kai wannan yanayi fa sai mun tashi da daddare mun yi sallah kaga basifa ta sa ka miƙe kana kiyamul laili to haka hikimar Allah take in ya dora maka ciwo a lokacin zaka dage da zikiri da faran ka fara ciwo ana duba sha'aninka sai ka fara kula da zikirin safe da na yamma ka fara to wataƙila fa karfa in mutu wataƙila to dai jama'a mu dai ku yafe mana kaga ya koma ga Allah amma da lafiyarsa kalau wallahi zai ce ku yafe mana ba ina so ku ringa ganewa cewa Allah duk abin da zai maka akwai hikima a cikinsa to kai haƙuri ya ce ai daman ita nasara ai tana tare da ƙasƙanci ai ai wani lokacin sai Allah ya sauke ka sai ya ɗaga ka ai ya ce wa laƙad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla ba Allah ya taimake ku a badar ba kuna ƙasƙantattu Allah ya ɗaga ku ya taimake ku amma ka duba lokacin da suka yi alfahari kuma sai Allah ya sauke su wai dan a nuna ma sunnar rayuwa ne lokacin da ka nuna kaiwa ne ne ka nuna isa to ka jira kareyar ka haka abin yake alaji ko kana so ko baka so ranka ya dade mai mulki duk lokacin da kai dagawa ka nuna kai kai ne za ka yi kama karya kai abin da ka ga dama to kuma sai Allah sai maganin ka yanzu lokacin da aka je yakin Hunain sahabbai suka kai suka ga suna da yawa suka ce lan nughlabal yawma min qillatin yau dai in dai dan mu kaɗan ne wallahi ba za a yi nasara kan mu ai mun fi ƙarfin ai kamun kaji ma za mu yi musu suka ce muna da yawa yau yau za mu musu kaca kaca maimakon su tuna taimakon Allah maimakon su tuna ƙarfin Allah maimakon su tuna nasarar Allah cewa yaƙi nasara a hannun Allah yake sai suka ce ai suna da yawa wallahi malam da aka zo malam ka san abin da kafiran nan suka yi musu a Hunain ai ba daɗi yaƙin Hunain ai ai kwanto suka musu malam suka yi wa musulmi kibiya harbi harbi kibiya harbi ji suka kamar ruwan sama ne ake yi musu kibiya suka shiga wani kwari suka fake suka yi kaza suka yi kaza daga ƙarshe ba a farga ba sai dai aka tarar da gawawaki birjik to shine Allah ya ce wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin kutina ranar yakin hunain kuka yi alfahari ku masu yawa ne kaga illar alfahari da yawa ko ko illar alfahari da ƙarfi aini na kai aini na isa jama'a Allah ya sa kuna ganewa kawai dan adam kada ya alfahari kai ya cika baki kai ya yi kaza shine sakon kawai komi ka rinka kiran Allah kurin ka bar wa Allah Allah mai maganin dan adam ne dare ko rana ya ce amma yawanku bai wadatar da ku da komai ba falamtugu ne an kum shay'an suka yi ta kashe ku fadakat alaikum al'ardu bima rahubat ƙasa ta yi muku matsi da abin da take ciki kuka ji ƙasa kamar ta yi muku kaɗan ka san bala'i ya bala'i malam ji za ka yi duniyar ta maka matsi a takure kake kana buƙatar ka sha iska malam masifa ta yi masifa da bala'i kenan yace summa wallatun mudbirina sai ga ku da yawan naku kun juya baya kuka falla da gudu manzo Allah ne ya tsaya ya fake ya tsaya sai wasu ɗan kaɗan a tattare da shi ya ce ina ai ba gudu ba ja da baya yi sai daga baya aka daddawo aka daddawo amma Allah ya ce ba gashi kun gudu ba gashi kuna da yawa amma yanzu gashi kun gudu za ka ka daina alfahari da ƙarfi ka daina alfahari da fawa ka ba wa Allah sha'anin ka sai ya taimake ka assalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته